kafin a yi addu'a ina so na dan takaitacciyar jawabi tun da dai mun rigaya mun shigo garin bai kamata shi an tsaya addu'a ba duk da ma idan an yi addu'an an yi maulidi a farko ina mutukar farin ciki da murna a cikin ɗungurin ɗin daji irin wannan ko cikin karkara irin wannan a samu shigowa da'awa ko a samu matasa irin wannan cikin soyayyar ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda a gaskiya wannan abin farin ciki ne a abin murna ne sosai saboda ni na zaci cewa a shi a wannan gari ne ake ce ma juye go yau a juye to ko bakin kwanta ne haka na kefi ai akwai shiga sosai gune lungu wanda ya ɗauke mu kusan minti talatin kofi yake bannin mu so kuma zo mutum alhamdulillah gashi mun zo mun tarar da yan mata da samari a cikin harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin farin ciki ne gaya ina taya ku murna da farin ciki wannan aiki na shirya maulidi a duk lokacin da kuka samu dama duk shekara to a aiki ne wanda bai dace ku daina yin sa ba a ci gaba kuma duk shekara ana faɗaɗa ana faɗaɗawa kuma ana gyara wajen a tsara wajen yadda mata a nema musu wurin zaman su daban maza inda za su zauna daban a tsara wajen sosai ma dama ana yin maulidi to za a na samun albarka yana saukowa albarka zai na sauko a duk inda ake ambaton manzo sallallahu alaihi wasallama sannan wannan suna mai daraja Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna ne wanda a koyaushe ake hada shi da la ilaha illallah duk inda kaga la ilaha illallah to zaka ga Muhammadur Rasulullah to domin haka ne wannan suna din ya fito cikin rukunin musulunci ma'ana ba zai yi a yi musulunci ba tare da wannan suna ba saboda aka ce rukunan musulunci duk musulmi dole ne ya yadda cewa babu wani abin bauta sai Allah subhanahu wataala shi kadai ba a bauta wa rana ba a bauta wa tauraro ba a bauta wa farin wata mace ba ta bauta wa mijinta miji baya bauta wa matarsa ba a bauta wa bishiya ko tsuntsu duk komai da komai babu wani abin bauta wanda za a mishi sujjada a mishi ruku'i sai Allah subhanahu ta'ala idan mutum ya tabbatar da wannan to wannan kadai ba zai shigar da shi musulunci ya zama musulunci ba ya zama musulmi ba sai ya hada da Muhammadu Rasulullah wannan suna kuma saboda girman shi ne Allah subhanahu ta'ala farkon Qur'ani ma aka fara farkon Qur'ani da alhamdulillah farkon Qur'ani aka fara da alhamdulillahi saboda girman wannan suna ne saboda alhamdu din yana dauke da harufa guda uku waɗannan harufa guda uku nan su da su ne aka samu usulin wannan suna ne daraja shi yasa kuma ƙarshen qur'ani ya zama to minal jinnati wan nasi saboda shi ne wannan sunan an aiko shi ne zuwa ga gun mutane gaba daya ba an aiko shi zuwa wani bangare ba ne kamar yadda ake aiko sauran annabawa kuma san shi wannan suna mai daraja saboda darajan wannan sunan ma in ba a darura ko kiran sallah ko ikama ba ma ba a so ka kama wannan suna karara saboda akwai rashin ladabi da rashin girmamawa karara wannan suna kamar yadda misali babanka in sunansa musa ne ko ibrahim ne ba za ka kira da sunansa ba sai dai ka ce mishi sai ka ce mishi baba ko aka ce ka je ka kira babanka in ka shigo za ka ce baba ana kiranka ba za ka ce ibrahim ana kiranka ba ko musa ana kiranka ba to haka nan wannan suna in kiran sallah za ka yi ba yadda ka iya a cikin sallah dole ne lafazin ashhadu an la ilaha illallah za ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka in ikama za ka yi ba yadda ka iya dole ka kira wannan sunan saboda haka ya zo cikin ikama din haka kana karanta Qur'ani aya aya ta shigo da wannan suna dole ka karanta wannan suna wama muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ko a ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi ko a ce wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin ko a ce muhammadur rasulullah ya zo ne a cikin Qur'ani ba yadda ka iya sai dai ka ambaci wannan to amma idan ba haka ba in dai kana so ka kira wannan sunan a jawabinka sai dai ka ce annabin Allah sai dai ka ce ma'aikin Allah to shine layi na girmamawa domin haka ne malamai suke cewa duk cikin Qur'ani waɗannan sunaye guda uku da aka ambata na ma'aiki aka ce Muhammadun nan to ba yadda za a yi ne ba yadda za a yi sai dai sunan ne za a kawo a samu bukatan da ake so a isar in ba sunan aka kawo ba ba zai yi a isar da ma'anan da ake so ko sakon da ake so a isar ba shine dole aka kawo guda hudun a cikin Qur'ani misali Allah da yace yace a yake cewa wa ma Muhammadun illa rasulun dinnan kaga ba zai yi a ce a ce wa man rasulu illa rasulun ba ba zai yi a ce wa man nabiyyu illa rasulun ba saboda haka idan ka ce wa man rasulu illa rasulun ko wa man nabiyu illa rasulun misali ar-rasulu din lafazi ne umumi ma'ana yana daukan manzon shi Muhammad din yana daukan waninsa haka rasulun shi ma lafazi ne wanda yana daukan sa yana daukan wani kaga kenan anan ana so a bada wani ma'ana ne ma'anan sam sam ba zai samu ba dole ne sai an kama wannan suna baro saboda ana so a nuna cewa shi ne wannan sunan ɗin zatin ne wannan sunan manzo ne sannan manzanni na baya ba annabin da aka tarar ko shi ya tarar tunda ba annabin da aka tarar ko shi ya tarar yadda sauran annabawan suka shuɗe din shi ne wannan sunan muhammad shi ma zai shuɗe ya tafi to kaga idan ka ce wa man rasulu illa rasulun ko wa man nabiyyu illa rasulun wannan ma'ana ba zai ba zai yi a fitar da wannan ma'ana ba wannan darurar ce ma ta sa sayyidina abubakar tunda yake tunda aka haife shi ya musulunta bai taba kama sunan manzo gardagar muhammadu ba tunda yake amma ba yadda ya iya lokacin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya rasu mutanen madina suka rude sai na umar ya zare takobi ya ce duk mutumin da ya ce manzo Allah ya rasu zan fille shi kai to shi sai na abubakar yana so ya zo ya tabbatar musu din eh ya rasu din to saboda wannan ba zai yiwu ya yi amfani da wani suna ba dole he da wannan suna shi sai ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata saboda in ya ce man kana ya abudu rasulan fa innar rasula kad mata za su iya cewa shi ma'aiki ali salatu wassalam din zatin sa din bai mutu ba manzantan sa din risalar sa din ita ce ta mutu shi zatin yana nan haka inda cewa man kana ya abudu nabiyyan fa innan nabiyya kad mata za su ce annabtan ne ya mutu shi zatin sa muhammadun yana nan saboda haka ba yadda iya ba yadda ya iya yace man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mata ya nuna cewa shi din ne shi din ne ya rasu a bisa wannan darura din shine ya kama sunan to haka ne idan ka duba duk inda aka ambaci wannan suna gardagar a cikin qur'ani ko wani sahabi ya ambaci wannan suna muhammadu gardagar to ba yadda aka iya sai an ambaci sunan tukunan za a ganar da mutane bayani zai fito in ba don haka ba kiran wannan sunan gardagar imamu mali in ya ji an kira wannan suna ya zo hadisi ne wannan suna kamar ya muhammad fa akhbirni an al-islam fa qala ya muhammad to sai imam malik in yana karanta hadisin da akwai muhammad a ciki hankalinsa a tashe yana tunani in ya tarar da wannan gumme zai ce saboda baya so ya ambaci wannan sunan gardagar yana kirkisuwa sau riwaya da lafazi in ya zo ba yadda ya iya in ya zo haɗa gumi yake yi yana haɗa gumi tukunan da ƙyar zai faɗi wannan sunan saboda jin nauyin faɗin wannan suna ɗin to domin haka Allah subhanahu ta'ala shi yake yake kiran shi da wasu lafuzzuka daban a wuraren da lafuzzukan za su iya maye gurbin ma'anar da ake so a isar zai ce ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhar nabiyu ko ya ce ya ayyuhar muddassiru ko ya ce ya ayyuhar muzammilu ko ya ce hazan nabiyu ya kira da lafazi irin wannan wannan dalilin ne yasa kake ganin sunayen manzo suka yi yawa saboda duk kewaye kewaye ake yi ba a su a kama wannan suna mai daraja muhammadu gardagar har aka dawo ma lissafi a ce awwalu a ce sani shine salisu shine rabi'u shine khamisu shine sadisu shine sabi'u shine saminu shine tasi'u shine ashiru wannan ai duk lissafi ne ba a son ne a kama sunan a ce mujtaba a ce muftaru a ce mustafa a ce muntaka ake kewaye kewaye din saboda dan girmama wannan sunan kai wannan suna idan ka san darajarsa ismul azam ne kai ba wai sunan ba ma wanda ya san sunan ma sunansa zai zamanto ismul azam abin da ake nufi da ismul azam ko ba ku san ma'anarsa ba sunan da idan ka kama sunan kai tawassuli kai riko da sunan take cikin kiftawan ido Allah zai biya ma kowace irin bukatarka shi ne ake cewa ismul azam din kenan to ba sunan ba wanda ya san sunan sunansa zai zamanto ismul azam to saboda haka babu lokaci mun zo a ƙuri'ace da za mu yi bayani mai tsawo amma nasiha da zai wa zan yi wa 'yan uwa matasa na wannan gari shine a dinga yin karatu a dinga yin karatu addinin musulunci karatu ne saboda haka farkon abin da ya sauko ya sauka a cikin addinin musulunci shine iqra iqra bismi bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram kai karatu karatun nan shine ya fara saukowa a cikin addinin musulunci saboda ba zai yiwu kai musuluncin da ba karatu a ciki ba saboda haka idan ba ku da makaranta ta wata musulunci ko islamiyya a gari ko makarantar haddace Qur'ani ya zama dole wakilan garin su kafa makaranta su kafa makaranta idan ana yin boko in an je an dawo a boko a zo a yi karatun Qur'ani a zo a yi karatun addini to ba zai yiwu a yi addini babu karatu ba kamar yadda ba zai yiwu a yi aikin gwamnati ba karatu ba ka taba gani kwamishinan garinku a ce bai taba yin firamare ba ko chairman ko kansilan garinku bai taba yin bai taba yin secondary ba bai da takarda za a bashi kansila za a bashi chairman to wannan fa harkoki ne na duniya na mulki yaya harkokin da suka shafi Allah manzon Allah a ce za a yi abin babu karatu saboda haka babban nasiha ta 'yan mata da kuma matasa dole ne a yi karatu a yi karatu a san addini kuma alhamdulillah na yi mutukar farin ciki da farkon shigowanmu nuna waiwayawa sai na ga malam sani sheikh sani sahibu jawahir salawat wanda alhamdulillah kudin ba za ku san shi ba abin da ya sa ba za ku san darajarsa ba saboda ko kusanci ko abin da ya kama da wannan amma alhamdulillah mu Allah subhanahu wataala ya sanar da mu shi mun san kowane ne shi shigowa ganin sa din kawai sai duk gajiyan da yake jikina sai na zamanto bana jin gajiya kawai kuma ma dama kuna tare da ire-iren su su malam su malam sanin su malam ibrahim waɗanda suka shigo da mu din to wallahi tallahi kun huta kwamfuta duk abin da kuke bukata bangaren addini za su muku sannan kuma nasiha ta ta biyu bayan karatu din nan wannan hanya da su malam sani suka daura ku na maulidi na soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya kadai da za ku riko da ita ku tsira a duniya ku tsira a lahira duk wata hanyar da babu manzon Allah a ciki wannan hanya ba hanya ba ce ta tsira duk kungiyoyin da za su zo su bata muku manzan Allah su kushe muku manzan Allah to addinin da suke ba addini bane saboda ba a yin addinin da babu Muhammadu Rasulullahi kamar da da farko na faɗi wannan magana saboda haka ko da zaka ce la ilaha illallah so dubu ma idan wannan la ilaha illallah din ciki babu Muhammadu Rasulullahi ba zai amfane ka ba wanda ma munafurci ma asasinsa asasinsa janye muhammadun rasulullah cikin hukunan musulunci shine shine shine shine munafurci saboda Allah yana babu labari akan akan akan mushrikan makka kafiran makka suna cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda za su la yaquluna Allah sun san Allah din Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi kaza duk sun sani sun yarda matsalar su abin da yasa suka zamanto kafirai suka zamanto suka zamanto munafikai shine a Muhammad din ne a Muhammad din ne shi yasa sai na Ali da ya rubuta Rasulullahi suka ce ai da mun yarda da Rasulullahi din ai da ba za mu yi rigima da shi ba to kaga kenan ai asasin musulunci din asasin musulunci din Muhammad Rasulullahi soyayyar ma'aiki duk irin ibadar ka da sallar ka in zuciyar ka babu soyayyar ma'aiki ibadar aikin banza ne ba za a karbi sallar ba ba za a karbi azumi ba ba abin da za a karba to saboda haka wannan hanya ta ta tijaniya hanya ta tarika hanya ta shi Ibrahim Iyas wallahi tallahi ita ce tsira ku riko da ita duk wanda zai raba ku da wannan hanya din to ku tabbatar da cewa ba masoyin ku bane yana so ya kawar da ku daga hanyar gaskiya ya daura ku ta hanya ta shedan shedan kuma yana daukan inda ma ya du hizbahu ya kunu min ashabi sa'ir shi yana daukan jama'an sa ne ya tafi da su wuta to saboda haka wannan hanya ta maulidi in kuna rike da wannan hanya to ina gani cikin shekaru kankani za ku zamanto manya-manyan mutane ku ne za ku zamanto jagororin al'ummanku ina tunawa sheikh mansur imam maulidi na farko da matasa na tufuri a nan jihar yobe ya zo ya sa tubali ya assasa suka fara yin maulidi sai ya mutu wa'adi ya ce in dai ba ku daina maulidi ba manyan yobe gaba ɗaya za su na fitowa a cikin ku ne to ba yi shekara ɗaya zuwa biyu ba sai an sahi aka samu abokinsu caman ɗin lokal gaman to shi ne sai suka gayyato shi suka ce ka zo mu tabbatar maka da abin da ka faɗa mana gashi ranar da muka fara yin maulidi kai ka zo ka fara aka gayyato ka a Kaduna ka zo ka fara ka ce idan ba mu daina ba za mu zamo manya to gayi a cikin mu babban mutum chairman local gaman ya fito saboda haka ne saboda haka ne lalle muna bukatan bana bana ka zo kai ƙara yin wannan maulidin da kanka shi yasa da muka haɗu da shi a Kaula a can Senegal na jaddada masa wannan wari da ya dawo daga Ghana duk da gajiyan da yake ciki saboda wannan bayanin da aka masa din ya dawo ya ƙara gabatar musu da maulidi ya koma to saboda haka in kai manomi ne in dai ka rike manzan Allah kana maulidi to za ka ga kayi arziki a noma in kai dan kasuwa ne za ka yi fice za ka bi duk dan kasuwa a ariyan ku wanda baya maulidi kuɗi za ka ji duk wani manomi a ariyan ku wanda baya mudidi arziki haka a ilimi a komai da komai Allah subhanahu wataala yana dasa yana dasa masoyan manzon Allah ne suke zamanto wakilansa ta kowanne bangare wakilan Allah dama yana da wakili da khalifa a layin ilimi malinta yana da wakili da khalifa a layin arziki yana da wakili da khalifa a layin sarauta mulki to a wannan bangaren gaba daya Allah yana nadawa masoyan manzo sallallahu alaihi wasallama masu yin maulidi ne rawani saboda haka ina muku nasiha ta karshe ku rike addinin musulunci gagam duk kuma abin da musulunci ya hana duk yadda kake son abin ka bari da zaran an kaji kiran sallah ko me kake yi ka watsar ka zo kai alwala ayi sallah da kai shi kuma sallah kai kadai ma ba bukatar sa saboda manzo Allah tunda yake bai taba yin sallah shi kadai ba ba ku taba jin wannan ba ko tunda yake shi bai taba yin sallar da ba ta jami'i bane yanzu ko muke maganar soyayyar manzon Allah to ma dawo muna son sa mu ma kada mu yadda mu yi sallar da ba ta jami'i bane shi yasa maulan mu shi'a matijani ya mai da sallah a jami'i din sharadin tarikarsa saboda manzo Allah bai taba yin sallar da ba ta jami'i bane in ka ji kiran sallah ko kin ji kiran sallah ko menene kike ko girkin abinci kike yi ki bari ki yi alwada in ki yi alwada ki yi sallah wannan abu ne wanda yake da muhimmi duk abin da Allah ya hana Allah ya hana zina ya hana shan giya ya hana ƙarya ya hana cin amana ya hana yi da mutane maganganun mutane ya hana hasada ya hana sata eh ya hana kaki musulmi dan uwanka ya hana kaki makocinka duk abubuwan da Allah ya ce ya hana nan to in har kai bawan Allah ne ka bar abin in ba ka bari ba to baka yadda kai bawan Allah bane to wannan shine musulunci din da ake magana akan sa a kula da sallah a yi karatu a kula da ibada idan mace matar aure ce ta yi biyayya ga mijinta sannan iyaye su suka haife ku suka ɗau ɗawainiyar ku tun kuna ciki gaba na haife ku dole a girmama iyaye a girmama su a musu hidima malaman da suka zo za su karantar da ku ku girmama su amma shi girmamawa da ake magana yana da iyaka akwai girmama wanda idan ya wuce ya wuce geji sai ya zamo ibada yanzu misali malamin ka ne ka zo ka mishi sujjada ko ka zo ka mishi rukuyi wannan ba girmama bane girmama ya wuce oba har ya zamanto ibada za ka gaishe shi gaisuwa normal wanda za a ce gaisuwa ba za a ce mishi ibada ne shi yasa manzo sallallahu yake cewa law amartu ahadan an yasjuda li ahadin yace la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha haka manzo yace da zan sa wani yayi wa wani sujada mace zan sa ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji to saboda haka shi girmama wanda ake magana ana magana a gejinsa a iyakansa in ya wuce gejinsa sai ya zamanto ibada ya zama ya sauye zani ya bi wani layi daban to saboda haka za mu takaita muna kan hanya kusan karfe daya yanzu sai zuwa gobe muna gayyatan ku maulidin da muka za mu gabatar insha Allah can cikin gari gari sai wanda kuma insha Allah za mu buɗe makaranta ta Darul Furqan da Allah ma wasu kun za su kai yaran su makarantar can didde gobe insha Allah muna da shi da safe wa ku kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum ina ƙara jaddada muku ku rike malam sani hannu biyu mu ma da mutanen kefi ne za ku same mu a zawiyar malam sani a karkashin sa amma Allah ya yi mu bayan kefi bane duk da bayan kefi bane muna nan karkashin sa to saboda haka ku rike shi hannu ta gam ba ku da wani wali da za ku yi riko da shi Allah ya gudanar muku da lamurrukan ku cikin sauki fiye da shi dai layi a mutane da yawa kusanci yana cutar da su har wani malami yake cewa wai abokin wali da matar wali da kuma abin nan khadimin wali su ukun nan in ba su mayar da hankali ba za su zamanto 'yan wuta saboda shi abokin wali abokatakan yake gani yana ganin cewa mun yi wasan gare tare da shi mun yi wasan ƙasa tare da shi eh mun yi na gan na taba ganin sa matsiraraye muna kanana shi wannan yake dubawa shikenan baya duba walitaka haka matar wali ma ai na taba ganin sa matsirara a gabana eh to saboda haka wannan take gani ba ta duba walitaka haka khadimin waliyi shi ma to saboda haka wayannan mutane guda uku galibi suna samun hirmani na cin gajiyar albarkatun waliyai to saboda haka kada kusanci ya cutar da ku kada kusanci ya cutar da ku don yana kusa da ku ko a shi ai in na tsallaka bakin kwanta ke fi ba gidansa nan ba eh kar ku ga wai mu mun zuwa nesa ya yobe yake wannan ta shirme ne wannan ne ta shirme ne ba nan abin yake ba gaba daya so dari mutane sun fi ganin bako wannan ba bakon ba nan yake ba wani yana nan a kusa da ku ya fi bakon da ya zo kuma yadda hankali sosai akan wannan ka'ida ce wanda tana cutar da dayawa daga cikin mutane so zan je takaita ga sayyidi ibrahim shima da sauran mutanen dai sun ce dai ne addu'a zan ba wa shi malam sanin ya mana addu'a mu samu albarkacin samu da ku gaba daya mu ma muna da bukatu ko ma kuna da bukatu yan mata ma na san suna da bukatu kowa ya niyan bukatar sa zai mana addu'a alhamdulillahi suriya mana nasiha kan ilimi wajibi ne kullum ilimin ilimin nan ya sa a gaba kuma akwai darar bokan wanda duk inda ganta a duniya shi ne jagoranta shi ya tsaya kafa ta ba shi da buri wanda ya wuce mai da jahili ya zama mai biyu babban damuwa da ke damunsa a zuciya a waye gari ya ga musulmi yana amsa sunan musulmi amma ba zai iya ɗaukar alƙur'ani ya karanta ba wannan damuwar da ke damun a zuciya kenan ya zo ya buɗe darar sukan a marmara yau ga ta ya buɗe ta zai buɗe ta ranar laraba a gidan alhaji sadau da safe saboda haka wajibi ne duk inda ilimi yake a kusa a je a nemi a yi karatu domin mutum da bai rayu ba zai zama mataki shi rubra yana cewa zai zama kamar shuri akan ruwa in akwai shara akan ruwa kara in ruwa ya zo zai zai tafi da ita ne in mutane sun kyautata ya ji daɗin kyautata wasu in sun mona na shi dai tashi bai sai zama saboda haka wajibi ne abin da ke zuciya shi shi ne zaburar da al'umma akan wannan addini shi kuma addinin baya sanuwa sai da littafin addini shi ne alkur'ani saboda haka wajibi ne a ji nasihansa a tashi a zabura kar mutum ya gaya nisa mutanen garin nan wajibi ne mutum zai iya ɗaukan yara biyu kuɗi kuɗi ku tura su zai su wannan karatun su dawo domin amfanar da wannan al'umma saboda haka na farin ciki ma ta wasu da shi da hidimarsa a cikin alkur'ani da soyayyarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmar kakansa mamman dagir Allah ya ba mu albarkacin zuwansa Allah ya sanya albarka a cikin gidajenmu Allah ya sanya albarka a cikin dukkan lamarin shi shehi tsayayye ne a cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayayye ne a cikin lamarin musulunci daga nan Najeriya har Nijar duka makarantun nan na daren kokan an kafa su domin samun al'umma daga wannan da zai bayi da ake ciki na zamani domin a yadda suka san baya in an ce wani almajiri ne ko mutum jani ne babu jahilci a tare da shi amma yanzu abin da ke faruwa ana nuna ɗan ɗarika sai dai a ga tambarin hoton kawai yana tafiya amma abin da ake nema a samu na ilimi na izini jagorancin al'umma ya taƙaita alhamdulillah ba wani ɗa na shehu ibrahim da ba zai iya jagorancin al'umma musulmi ba kuma haka shi ne kwaɗaitar da mutane ko da ka wajibi ne ta shi azabar da kamar neman karatu domin ita babban abin da Allah kuma ya sanar ma a wajen Allah ya zai sarfin jirgin girma wanda ya isa mutane Allah kuma ya rika shi wai Allah baka malar ta mutu ala ko Allah baka malar ta mutu ala ko da ka wajibi ne a tashi a yi karatu domin a taimaki al'umma Allah ya saka wa shi da addini Allah ya ja mana kwanansa Allah ya kiyaye mana lafiyarsa Allah ya kiyaye mana mutuncinsa Allah ya sanya wa kudinsa albarka Allah ya ba shi nasara Allah ya ba shi tauhidi dukkan lamarin da ya sa gaba Allah ya jagoranci lamarin da alfarmarsa makaranta masa kursi da kajiya a kullu ilahi Allah ya kare shi da kariyarsa Allah ya tsaya masa Allahu la ilaha illa fatiha da ya kula ta sake kullum da maza wannan makaranta da jagoranci da aka dora alisa da wannan jagoranci wannan jarar fukan a cikin zarikini Allah ya masa jagora Allah ya bashi nasara shi ne abokan tafiya da suka rako shi Allah ya kare su Allah ya karfafe su don masa biyayya da kuma tafiya duka shi a da kuma da wasu da sallah a wajen da na ji fati mutanen garin nan da shugabannin garin a yi haƙuri da juna akwai ƙarshen magana da shi ya yi magana a kai muna tafiya da shi a nan kuna tare da sa a kai a garin nan haka ne kuna tare da limamai a garin nan ba al'ada almajin shi ba ya bari a same shi cikin raina shugaba kar a samu saɓani tsakanin ku da masu mulkin ku ko ko malaman garin ku ko limamai ku yi haƙuri ɗabi'a ta kan sa mutum da yake ma mummunan zato ya soka duk duniya ba wanda ya taba ko kafirin maka ya taba aibata manzo Allah kan wata mummunan dabi'a ba sai shi bi shi da gaskiya da amana da tsara zumunta saboda haka sarakunan ku da kuke tare da su a nan da limaman ku ku yi haƙuri ku zauna da su ta kakkafa zuwa mutum da kyakkyawan dabi'a da sha'awa kuma ya jika mutumin da ya yi cutar da kai ya samu kana jima mai zai ji kuma ya cutar da kai aikin sadaka biyayya aikin shugaba ta wasu ku zama masu biyayya saboda ku zuba su ku zauna da sarakunan ku da limaman ku lafiya dari kafin lafi ta ubangiji shi wanda Allah ya kawo wanda Allah bai kawo ba a kyamar sai abin da ya haɗa mai haɗa shi ne musulunci saboda haka Allah ya saka da addini ba zai tsawon tawa saboda zai shi ne mai kusa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah